بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه إن النطفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا وسعيدا وشقيا أو سعيدا أن سامو حديثي دقاء حديثي يا دقاء مالك بن الحارث daga Abdullahi ibn Rabi'a Abdullahi ibn Rabi'a yana cikin talamizatu Abdullahi ibn Mas'ud domin wannan hadisi ne kuci ga Imam al-Amash a ciki eh Sulaiman ibn Mihran Sulaiman ibn Mihran al-Amash ɗaya daga cikin malaman Kufa to to shine yake hadisi hadisi ya kai zuwa ga Abdullahi ibn Rabi'a Abdullahi ibn Rabi'a yana cikin talamizatu Abdullahi ibn Mas'ud yace kunna julusan inda Abdullahi mun kasance muna zaune a majalisin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud ake nufi anan domin hadisi ne kufi hadisi ne iraki shi ko al-imam sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu idan hadisi ya zama dan kufa aka ce Abdullahi to ana nufin Abdullahi ibn Mas'ud ne idan hadisi ya kasance kaga ruwatu yan makka ne to abdullahi na abbasin ake nufi idan hadisi ya kasance yan madina ne aka ce abdullahi aka yi shiru ana nufin abdullahi ibn umar mun gane sanin mazajen hadisin yan wane gari ne su za su tantance maka cewa wani abdullahin ake nufi domin wani zubin akan samu tarayyar malamai almajirai kai zai iya kasancewa wancan almajirin wancan ne wancan almajirin wancan ne to inda ake tantancewa shine sai kaga malaman yan wani gari ne so daga wannan malaman hadisi ne kufi ce kunna julusan inda abdullahi mun kasance zaune a wajen sayyidina abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fa dakaru rajulan sai almajiransa suka ambaci wani mutumi fa dakaru min khuluqihi sai suka faɗi ɗabi'arsa suka faɗi ɗabi'arsa ga yadda wane yake nan nan gulma suka yi da shi ba gulma suka yi da shi ba idan mutum ya kasance laifinsa ya kai laifi ya kai bai jin kunya ya bayyana saɓo munanan ɗabi'unsa a fili suke babu laifi dan an ambata ka yi tasirul hasil ne abin da yake nan ne ka faɗa eh فقال عبد الله شي سيدنا عبد الله بن مسعود يشي أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه كبان لاباري إذن دا ذاكو كنت لكنسا كنا جن ذاكو يدور كان ناشي كما كميدا كان ناشي يزونا أجكنسا قالوا لا سكت يا أبدا يا بان أغبو دا كي شيشينا أغبو دا كي مأكي نفي قطع الرأس يعني ماذا يعني موت المقطوع الرأس إيه قطع الرأس يعني موت المقطوع الرأس mutumin da aka guntule masa kai wannan na nuna ya mutu sai da ka ba za a mai da kai ba qala sai sake ce musu fayadahu to ya kuce gani da kun guntule masa hannu fa za ku iya mai da hannun qalu la suka ce ba za mu iya mayarwa ba qala farijlahu to kafar safa qalu la ce ba za mu iya maidawa ba قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه توكسني بذاك إيا تنز مسا نبيع السبا حتى تغيروا خلقه هل شيء إن ذاك تنز حالتس da halitta da ɗabi'a a fahimtar ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu abu ɗaya ne tirran gini tirran zane shine abin da bahaushe yake cewa ai tirran gini tirran zane in ka ga gini to tun daga zanen shi ne kuma wannan na nuna maka ashe ba haushe mai ilimi ne ya zo an gan shi tun kafin a haifi uwan mai sabulu balbela take da farinta kafin a sanda wasu architect hausa suna da suna suna da zanen su suna zane wannan tsohon karin magana ne tun kafin abin teren gini teren zane fahimtar ibnu mas'udin kenan amma a cikin magabata akwai wanda suke ganin ana canza ɗabi'ar mutum sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu fahimta sa shi ya rawaito mana hadisin innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit ta'allum ta'allum matsa ma kanka sai ka koyi ilimi ay al ilmu khuluqun ilimi ɗabi'a ne الإمام القيم أتشم مدارج السالكين يا لسا فتكون أصول الأخلاق الفاضلة العلم ne farko ilimi shine farkon tushen ɗabi'a mai kyau in kana son ɗabi'a ka ta zama mai kyau to ka zama mai ilimi shi yasa abin tashin hankali ne a ce ga mai ilimi amma kuma lalatacci ɗabi'unsa duk ba su da kyau shine mugu shine azzalimi shine mai hassada shine duk ɗabi'a mara kyau yana tare da ita to wannan ya fi tashin hankali العلم من أصول الأخلاق الفاضلة بلغنا العلم لا لله فأبى أن يكون العلم إلا لله mun koyi ilimi ba dan Allah ba amma ilimin daga baya juyar da mu muka zama masu ikhlasi shi yasa malamai suka ce daga cin asbabul ikhlasi akwai al'il daga cin abin da ke sa mutum ya zama mai ikhlasi akwai ilimi in kana yawan ilimi in dai ilimin kana bincike kuma ilimi na shari'a to shi zai sa ka ka zama kuma kana da ikhlasi domin shi zai karantar da kai magabbatur riya'i su'u magabbatur riya'i munin makomar riya shi zai karantar da kai ka san darajoji manaqibul ikhlas ka san darajoji da da ikhlasi ke da su to sai ya zama suna suka ci innamal ilmu bit ta'allum sannan innamal hilmu bit wa innamal hilmu bit ta'allum sannan natsuwa matsa makai ake a nasu kun gane wannan fahimta ta ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ita ce wani mawaki ya dauka yake cewa ya ayyuhal mutakhalli ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna at-takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ce ya ayyuhal mutahalli duna shimatihi ya wanda ke sanya ya ado da dabi'ar da ba tashi ba inna at-takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ka sani ko ka matsa ma kanka kai wata dabi'a to sai dabi'a ka ta asali tarin jayi waccan suke da wani karin magana suna cewa inna tabi'ata taglibu tatabbu'a ɗabi'ar da aka halicci mutum da ita to tana rinjayar mutum ya matsa ma kansa ya ce zai canza wata ɗabi'a fahimtar su kenan amma dai tabbas ana koyan ɗabi'a malamai suka ce ɗabi'a kala biyu ce akwai ɗabi'a wacce take jibilli akwai kuma ɗabi'a takassubi jibilli da takassubi eh ana ana ana koyan ɗabi'a sannan kuma akwai ɗabi'ar da ake halittar mutum da ita sannan abdulkaish al-ashaj manzon sama ya tabbatar masa da haka ko ya tabbatar da haka shi da kansa to shine shi fahimta ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kenan shine sai yake cewa fa innakum la tastati'una an tughayyiru khulqahu hatta tughayyiru khalqahu ba za ku iya canza ɗabi'arsa ba sai kun canza masa halittarsa inna nutfata lallai ɗigon maniyi da tastaqirru fi rahimi arba'ina yawman lailatan ɗigon maniyi na tabbata a cikin mahaifa kwanaki arba'in ko kun ga dama shi ruwaito wancan hadisin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan har zuwa ƙarshen hadisin ثم تنحدر daman daga nan sai wannan wannan ɗigon maniyin sai ya gangara sai ya zama jini shine daman sun ta kunu alaka daga nan kuma sai ya zama gudan jinin daman nan yana nufin zai tashi daga asalin ɗigon maniyi sai je ya haɗu da ya haɗu da da kwai kwan halitta na mace ita mace tana da kwayaye ne shi kuma namiji yana da halittu a cikin maniyinsa idan aka samu haɗuwar alhaiwanul manawi da kuma albuwaiza na mace ɗan kwai wanda mace take jefa shi a cikin mahaifa duk lokacin da ta yi haiza to idan suka haɗe su ne za su haɗu sai su zama gudan jini alaƙa ɗin kenan sun mace kunu mubga daga nan kuma sai ya zama gudan tsoka gudan jini wancan sai zo kuma ya zama tsoka kun ga a can da ya ce daman ɗin nan shine idan an yi sa'a ko kuma idan lokacin Allah bai kaddara a halicci ɗa ba shine sai wannan maniyin da ya shiga sai je ya haɗe da jininta sai ta haila shi kenan shi yasa aka ga mace ce haiza to ba ta da ciki din ranar da mace ta wata ɗaya ta ce tana da miji ta ce bata ga bata ga watanta ba kamar yadda suke cewa to ciki ya samu shi ne bahaushe yake cewa ko batan wata bata taba yi ba ta daɗe bata haihu zai a ce ko batan wata bata taba yi ba to kaga shi ne wannan summa yab'athu Allah malakan daga nan sai Allah ta'ala sai ya aiko da wani mala'iki fa yaktubu rizqahu sai ya rubuta masa arzikinsa wa khuluquhu da kuma ɗabi'unsa wa shaqiyan sannan shi tababbe ne au sha'idan ko kuma wanda ya kasance mai rabo ne a lahira wanda zai shiga wuta ne ko shi ko dan aljanna ne shi kun ga wannan hadisin kenan a wacce riwaya kuma an faɗi wasu abubuwa nan khuluqahu to me malam al-imam al-bukhari yake nufi da ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu shuhi idan mutum ya kasance ɗabi'a ta ita ce keta ko ka ce zaka canza shi ba zaka iya canza shi ba in mutum ya zama maƙetaci a cikin zuciyarsa bai ɗaukan hakkin wasu yake hakkin da ba nashi ba ya shigar da su cikin bala'i hakkin da ba nashi bai ɗauka ya mai da shi nashi abinda Allah ya halasta masa ya tsallake wannan ya tafi wajen abin da Allah ya haramta masa na abubuwan da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya lissafa mana a cikin Zambul Mali wal Jahi da muka karanta a karatun baya to ko ka ce zaka canza shi ba zai canza ba ko ka ce zaka canza shi ba zai canzu ba fahimtar kenan amma dai tabbas ana canza mutum ana koyan ɗabi'a ana tarbiyyar ɗabi'a ana koya mutum amma tabbas Allah ya halicci mutum da ɗabi'a ya fi sauki fiye da ka ce kuma a ce koya masa za a yi idan aka ce ga wani Allah ya halice shi a matsayin mai haƙuri ga wannan kuma an kafa wata makaranta wasu masu wasu professors ne masu haƙuri za su zauna su karantar da shi ba za ka taɓa haɗa su ba wannan ɗabi'arsa hulkuhu hulku sabri indahu jibilli ɗabi'arsa ta haƙuri ɗabi'a ce da Allah ta'ala ya halicce shi da ita shi kuma fa shi kuma wancan fa shi kuma takassuri koya yake yi yana koya ne yana so sai ya zama yana da shi sai ba zo yana da wata rana sai ba ce ka mai hali dai bai barin halin shi ko ba haka muke cewa ba mai hali baya barin halinsa ya ce fa ya bari amma kuma shi kenan eh ce wai ba ma guje ne ce ya tubu ba zai rika zagi ba ba ma guje da zagi kun san ba ma guje da zagi a ya ce ya tubu ba zai rika zagi ba shi ke nan sai ran na wani ya bata mishi rai ya ce ta ya ce ce ce ya kundumo wani zagi sai da ya sai ce na hotuna fa na tuba fa to kaga shine wannan mutum da wuya ya iya bari shi yasa kullum mutum sai a wannan addu'a take da tasiri Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi kun ga tana cin tana cin adiyatul istiftahi tana cin addu'o'in da ake in za a yi sallah idan mutum yayi takbiratul ihrami kafin yayi fatiha to daga cin addu'o'in da ake yi wanda suka tabbata daga annabi sallallahu akwai wannan addu'a duk da tana da tsawo إن كي وجهت وجهي للذي خفطق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين كذا كذا كذا كذا كذا ذاك زونا أو غريتا شافي ليلة كسر ربين to kaga a ciki Allahumma kama Allahumma hadini kai li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta wannan addu'a tana tasiri sannan addu'a kallon madubi Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi cin rika yi sannan yawaita karanta siran magabata kana jin ɗabi'un siyawa ne yake ka karanta irin su abin nan kissa al-ahnaf ibn qais al-ahnaf ibn qais shine ahlamun nas shi yafi kowa kamun kai da natsuwa da hakuri da shanya hushi an ba da labari an ce matar shi matar shi ta daɗe bata haihu ba har ya tsufa sai daga baya sai Allah ta'ala sai ya sa shi Allah ya azurta shi sai ya auri wata mata sai ta haifa masa ta haifi mai yaro shi ne ɗan shi kaɗai shi ke nan ran nan kawai baiwar shi ta gaso mai nama cike da katon kwano ko kuma irin abin da ake gasa naman nan da shi shi ke nan kawai sai ta zo yaron yana kwanci an shimfiɗar da shi sai ta zuba sai naman nan ya kubce ga baki ɗaya soyayyen nama ko gashashen nama kai ga baki ɗaya faɗa kan yaron yaro ya babbake ya mutu mata wannan baiwa ta al'ahnaf ibn qais ta kwanta sai ta shura shura tana ihu saboda damuwa yace yana zuwa ya gani sai ce tashi ce na ma in take kai ya za ka yi al'ahnaf ibn qais to ire-iren karanta su kaga tabi'i ne yana cikin tabi'una to karanta irin kissoshinsu da abubuwansu da yawa fata shabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami ribahu eh ka zama kai koyi ko koyi da su ko da baka zama kamar su ba dan ba zama mutum ba zai iya zama kamar su ba